من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 ko 25 ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya daidai da biyar ga watan goma shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka duk mako littafin al'imanu biliyomil akhir wallafa doktor sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 63 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam game da waye al-muflis ranar tashin alkiyama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce almufulis ba shine wanda ba shi da kuɗi ko ba shi da kadara ko abin kuɗi ba almufulis shine wanda ya zo ranar tashin alkiyama da kyawawan ayyuka masha Allah amma kuma kash ya zo da nauye-nauye na haƙoƙin jama'a to wannan zai sa a ɗebi kyawawan ayyukan nan nasa a biya mutane haƙoƙinsu idan kyawawan ayyukansa sun iya biyan bashin da ke kansa shi kenan idan ba su iya biya ba kuma to wannan zai jawo kuma a ɗebo laifuffukan mutane a ɗora masa ƙarshe a jefa shi cikin wuta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan shi ne almufulis annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithan abdullahi bin amr bin al'as yake cewa idan aka ce ranar alkiyama ta zo to za a miƙar da ƙasa miƙarwa irin miƙewar da ake yi wa ainihin wato al'adim fata sannan za a tara halitta gaba ɗaya mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye har ainihin wato wannan rana zai zamanto an yi kisasi tsakanin dabbobi har dabbar da take da ainihin wato kaho da ta soki marar kaho a nan duniya za a sanya wannan marar kaho din ita ma ta rama a ranar tashin alkiyama idan aka gama yin kisasi da hisabi tsakanin dabbobi to sai Allah ta'ala ya umarci dabbobi su koma ƙasa wanda wannan ne yake sa kafiri da ya ga sun koma ƙasa sai shi ma ya ce ya laita ni kuntu turaba sannan malam ya karantar da mu ainihin wato girman al'amarin da ya shafi zub da jini yana daga cikin al'amura mafiya girma a wajen Allah ta'ala zubar da jinin bayan Allah ta hanyar da ainihin wato ba ta hanyar da shari'a ta shar'anta ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithai wajen guda biyu ko uku ya nuna cewa ranar tashin alkiyama mutumin da aka kashe zai kamo hannun wanda ya kashe shi ko ya ciyo kwalar wanda ya kashe shi ko ya shako shi ya zo da shi gaban ubangiji ta'ala to wanda duk ya kisa a duniyan nan ɗayan biyu ne ko dai ya yi kisa mai lasin kisan da shari'a ta san da shi wanda lada ma zai samu ko kuma ya yi kisa na ganganci kisa na san zuciya wanda shari'a ta haramta to kuma wannan shine shi kuma zai shiga uku a wannan rana ɗin to na farko shine wanda an kamo shi Allah ta'ala zai tambaya cewa me yasa ka kashe wani ya ce ya Allah na kashe shi ne don ɗaukaka ta zama taka ce don ya zama an ɗayan taka da bauta ya zama ba a addini da sunan kowa sai da sunanka sai ce wannan kisan nawa ne da haka dukkan abin da ya shafi nauyin wannan kisa ba za a tuhume ka da wannan ba domin kisa ne wanda Allah ta'ala ya ba da izini a yi shi sannan za a zo da wani mutum shi kuma wanda shi ma ya yi kisan a tambaye shi me yasa ka kashe wane ya ce ya kashe shi ne don wane ya samu matsayi ko wane ya samu zaɓe ko wane ya samu kujera iri kaza ko dan ɗaukaka ta zama gawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fayakulu inna halai salli fulan Allah ta'ala ya ce to wannan jini da wannan kisan kai da kai wannan ba zai sa kai ka fita a ɗauki wannan laifin a ɗorawa nan ba fayabu a bi ismi Allah ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai laifin wannan kisan ya dawo kansa sannan mun karanta wani hadithin shi ma bai kama da wannan wanda shi wanda aka kashe zai shako wanda ya kashe shi ainihin wato jijiyoyin wuyansa suna zub da jini yana ya ubangiji salhaza fi makatalani hatta yudnihi min al-arsh sannan mun karanta farkon abin da za a yi wa bayi kisasi da shi a wato abin da ya shafi jini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da za a yi hukunci kai da shi tsakanin bayi shine abin da ya shafi jini ranar tashin alkiyama sannan sai kuma muka shiga bayani akan alhaud tafkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda muka ce malamai sun ce akwai alhaud akwai kuma alkautsar shi alkautsar kamar shine wanda yake cikin gidan aljanna shi kuma alhaud shine wanda yake farfajiyar alkiyama to shi alhaudun shine wanda za a yi ta fafatawa ana korar wasu mutane wanda sun taho domin su sha wannan ainihin wato tafki din amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana korar su ya ce al'ummarsa ce a ce ina baka san me suka kirkira suka kago ba bayan ka shi wancan alkautsar din shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi kuma a cikin gidan aljanna yake cewa a ainihin wato Allah ta'ala ya yi min alkawarinsa sannan ya fi alkhairi sama da ainihin wato dukkan wani tafki yake cewa al'umma ta za su gangara zuwa ga wannan tafki wato na alkautsara wanda kofunan sa'adadin taurarin sama kamar yadda muka karanta yana da ainihin wato haske wane nono ko ainihin farar azurfa sannan yana da zaƙi ya fi zuma sannan yana da sanyi ya fi ƙanƙara sannan yana da daɗin ƙamshi ya fi almiski sannan yana da faɗin gaske wanda da tsayinsa da faɗinsa duk daidai wa daida ne sannan gaɓarsa daga cikin gaɓoɓinsa tafiyar wata guda ne sannan adadin kofunansa adadin taurarin sama al'umman manzan Allah za ta gangara zuwa wannan tafki kuma za su tarar da ma'aikin Allah yana jiran su a gurin manzan Allah ya ce duk wanda ya sha wannan sha ɗaya ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada to wancan wanda ainihin za a yi ta gwagwarmaya da mutane ana korarsu shine ainihin wancan alhauzu wanda yake farfajiyar alkiyama to akwai hadisan da za mu karanta wanda suke da alaka da wannan sannan malam zai dogon sharhi saboda hadisan suna buƙatar bayani qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an huzaifata bin al-yaman radiyallahu an an karbo daga huzaifata bin al-yaman Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna haudi la ab'ada min aila min adnin wallazi nafsi biyadi inni la azudanna anhu ar-rijal kama yazudu ar-rajulu al-ibla al-gariba al-haudi qalu ya rasulallah wa ta'rifuna qala na'am تردون علي جرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم وانا حديث إمام مسلم نيرو وشوشي وزان الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي للي تبكينا نا أينه واتو الكوثر لأبعد من أيلة من عدن واتو نيسانسا يافي من أيلة daga ainihin wato aila wato an ce wani gari ne kusa da sham to ya fi daga ainihin wato aila min adinin da kuma ainihin wato adin nisansa wato adin suka ce shine yemen wato wato yemen shine adin wato nisansa ya fi daga kenan wato wani gari da ke kusa da sham zuwa yemen kaga akwai tazara tun da yanzu ma ko yanzu aka ɗauka ba ƙasa ɗaya ba ce kaga da yemen da ainihin wato sham ƙasashe ne daban-daban duk da cewa akwai bambanci tsakanin sham ta wancan lokaci da kuma sham ta yanzu wadda ake kira syria sham ta da ta hada garuruwa ko kasashe da dama ba iya syria ta yanzu ba to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya hararo dan kwakwalan mu su iya kama tasha game da fadi da kuma tsayin wannan tafki din ko da yanzu aka ce tsakanin kasa da kasa aka ce ga wani tafki wato tsayinsa ko fadinsa ya kai fadin daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza ka san ba ƙaramin tafki ba ne to wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato yake hararo mana wato fadi da kuma girman wannan tafkin nasa sai yake cewa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannunsa inni la azudanna anhu rijal yace ni da kaina zan dinga korar wasu mutane in hana su su gangaro su sha wannan tafki din kama yazudur rajulul ibla algariba kaman yanda mutum yake korar raƙumi bako an haudihi daga tafkinsa ya koro raƙumansa su zo su sha ruwa sai ga wani bakon raƙumi yake korarsa kai ya haɗo kai ya shigo cikin nasa yace haka ni ma ga al'ummata suna ta gangarowa ina korar wasu mutane ina kaɗe su kar su gangaro su shigo domin su sha wannan tafki din kamar yadda ka san mutumin da yake korar dabba da ta zama bakuwa a cikin garkensa manzo Allah haka zai dinga korar wasu cikin al'ummarsa Allah ta'ala karka jarabce mu cikin waɗanda manzo Allah zai kore su daga shan wannan tafki qalu sahabbai sun firgita da wannan magana suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa ta'rifuna dama zaka gane mu a wannan ranar za ka gane mu cikin wannan ga al'ummar annabi nuhu ga al'ummar annabi ibrahim ga al'ummar al'umma tun daga farkon ta zuwa karshe tana haɗe a wannan gurin har za ka iya gane wane naka ne wane naka ne wane yana cikin al'umma ka wata arifu na mu za ka shaida mu qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na'am yace kwarai kuwa tsaf zan gane al'ummata yace tariduna alayya za ku gangaro wajena gurran muhajjalin kuna da hasken gaɓoɓi guda biyar gurran muhajjalin gur da almuhajjal suka ce sufa ce ta doki wato doki ina ganin shine da hausa ake cewa akwal wanda zaka same shi yana da wata kala amma duk in baki ne to zaka samu da goshinsa da kafafuwansa farare ne shi ake kira mai fari biyar za ga dokin ko ja ne ko kaza ne amma kuma wasu gurare nasa guda biyar da goshinsa da ainihin wato kafafuwansa su kuma za a gansu farare ne to al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dama muna a alwala muna wanke fuska muna wanke hannaye muna wanke kafa kaga guri biyar kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina gane ku ne ina gane al'ummata ne ta alamomin alwala min atharul wudu daga alamomi da gurabun alwala nake gane wancan wayancan ku yi haka al'ummata ne ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam har wata rana sahabbai sun tambaye shi shin ya zaka ka gane yace kamar mutum ne yana da dawakansa ko yana da raƙumansa jajaye kawai sai kuma baki ya shigo cikin garkensa a ce ba zai iya ware nasa ba ko yana da farare baki ya shigo cikin su ba zai iya gane nasa ba yace ina gane al'ummata zan gane al'ummata saboda waɗannan alamomin nasu na alwala laisan li ahadin gairikum manzo Allah ce babu mai wannan sifar gur muhajjal ranar tashin alkiyama an banda ku wannan kadai daukaka ce ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da aka yi masa alƙawarin zai iya fahimtar zai iya gane al'ummarsa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane al'ummarsa wannan zai ƙara nuna ma kima da martabar alwala da alwala annabi zai gane al'ummarsa kaga wanda baya alwala ko kuma yake wasa da alwala kaga shi kuma kaga yana da matsala to ku rike wannan hadisin wannan hadisi imam muslim ya ruwato shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainama ana qa'imun fa idza zumratun hatta idza arabtu hatta idza arabtuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum فقال هلم فقلت إلى عين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم الكهقرى فلا أرى يخلص منهم إلا همل النعم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bainama ana qa'im yace ina tsaye a wannan ranar ranar tashin alkiyama manzon Allah yace ina tsaye fa idza zumratun sai naga wata tawaga wata jama'a wata kungiya hatta idza arabtuhum sai na gane su sun kalle ni na kalle su na fahimce su na san su kharaja rajulun min baini wa bainahum kawai sai wani mutum ya zo ya shiga tsakani na da su faƙala sai in ji ya ce halumma ku iyalan ku zo mu tafi faƙuntu sai na tambaye shi shi wannan mutum ila aina ina za ka tafi da su sun taho suna so su ganne su taho inda nake su gangaro inda nake kuma ka zo ka ce su tafi ina za ka tafi da su ƙal sai wannan mutum da ya shiga tsakani na da su sai ce ilan na'ar ya ce wuta zan tafi da su wallahi qultu manzo Allah ce wallahi bana shiru sai na ce ma sha'anuhum to menene al'amarinsu ga su dai na gane su na ga suna cikin al'ummata akwai yanayin alamomi na al'ummata a tattare da su to kuma ya za a shiga tsakanina a waru wannan adadin a ce su tafi ta za a je da su qal sai shi wannan mutum ya ce innahum murtaddu ba'dak ayar da suka yi bayan bayan ka wato innahu murtaddu ala adbarihim sun yi ridda sun koma akan digadigan su alqahqara da baya da baya tafiya da baya da baya shine alqahqara fala ara yakhlusu minhum manzo Allah ce bana ganin wato wani zai kubuta daga cikin su illa hamalan ni'am wato sai alqalil wato sai yan yan kadan kaman dabbobi ne da yawa su taho a datse mafi yawa a tafi da su sai 'yan kaɗan su kuma a ware su gefe ya ce yadda kaga haka ya ce illa hamalan ni'am ma'ana sai 'yan kaɗan cikin da yawa su kaɗai za a bari amma duk ragowar an tafi da su fala ya khulusu minhum ba wanda zai kai labari ba wanda zai kubuta ya sha daga cikinsu illa hamalan ni'am sai 'yan kaɗan daga cikinsu to ga wannan hadithin shi ba وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni faradukum alal haud ni ina nan zan jiraye ku zan gabace ku in je in jira ku a tafki na shine farab mutum ya yuce ya wuce gaba ya je ya jira na bayan su riske shi inni faradukum ni zan jiraye ku zan yi gaba in tsumaye ku alal haud a wannan tafkin dainawa man marra alayya duk wanda ya wato ya taho wajena shariba zai sha wa man shariba za ku ga ya sa wa man lam yashrab ko to ba haka bane kuskuren rubutu ne wa man shariba ne eh wannan lam da yashrib din duk za a goge ta kawai sai kun zaka iya gyara shariba zai koma in ka koma ainihin can cikin ainihin littafin muslim din za a ga ba wannan faman lam yashrab din kuskure ne kuma ma'anan ma ba za ta fito ba wa man shariba ne da haka ko ka dan yi rubutu a saman ka ja kai wannan cycle ko dai ka san yadda zaka gyara banza Allah sallallahu alaihi wasallam ce man marra alayya sharib duk wanda ya gangaro ya zo wucewa ta inda nake zai sha wa man shariba duk kuma wanda Allah ya taimake shi ya sha lam yazma abadan ba shi ba kishirwa har abada layaridanna alayya aqwamun yace wasu mutane za su gangaro wajena shine layaridanna alayya aqwamun layaridanna alayya aqwamun wasu mutane za su tururuwa su tidado inda nake a arifuhum na san su wa ya'rifuna ni su ma sun san ni na gane su sun gane ni thumma yuhalu baini wa bainahum sai kuma ga an sa shijabi tsakanina da su faƙulu ya ce sai in ce ashabi waɗannan fasaha baina ne fayuƙal sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ina ai baka san abin da suka kirkira ba bayan kai bayan baka da fa aqul manzo Allah ce sai na ce suhuqan suhuqan liman gayyara ba'di nisa ai nesa ai nesa da duk wanda ya canza addini bayan na tafi bayan na ba duniya waɗannan hadisan guda uku su ne hadisan da 'yan shi'a suke kafa hujja da su wajen kafarta sahabbai yana daga cikin hujjojinsu masu ƙarfi ai manzo Allah ya ce a sahabi kaga sahabbansa ne kenan sun canza addini da aka sun yi ridda ai ya ce innahu murtaddu la wato innahu murtaddu ba'dak sun yi ridda bayan baka nan shi sa malam yi dogon sharhi dan mu fahimci waɗannan hadisan dan yana daga cikin shubuhat da shi'a suke kama su ce sahabbai da muka ce sahabbai sun yi rida duk da cewa ba wasu ba wasu ayyanannun sunaye aka ambata da wane da wane da wane da wane ba an fahimta amma dai su daga ciki shi yasa cikin littafan su zaka ga sun ce sahabbai sun yi rida gabaki daya sai dai kawai akwai sabanin ruwayoyi wasu sun ce saura guda uku wasu sun ce saura guda bakwai wasu sun ce saura guda tara daga cikin dai guda uku in ban manta ba akwai Salmanul Farisi akwai Miqdad bin al-Aswad akwai Abu Zar al-Ghifari in ka cire waɗannan su kadai shi'a suka daga hula amma duk rago sun ce sun bar addini manya manyan gumaka ko dama waɗanda suke cewa gumaka su ne manyan sahabban nan na hannun daman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen arziki wanda in ba wanda Allah ta'ala ya kwashe wa albarka ba wanda zai dinga la'anta su to duk sun ce sun bar addini kuma cikin hujjojinsu shi za ka fahimci wannan hadisin da kyau don kila kwa iya tattaunawa da wani dan shiyar ya kawo ma wannan hadisin ka ji dai ruwayar farko ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi inni la'azudan la'azudu anhu rijal manzo Allah wannan ruwaya ya nuna shi da kansa zai dinga korar wasu a ruwaya ta biyu kuma yace sai ya ga wata tawaga ta doso inda yake ya san su ya gane su amma sai wani mutum kuma ya fito sai ya shiga tsakaninsa da su sai ce ku kuma ku yi nan sai a tanka da su a ce ya ce ina za ku tafi da su ya ce wuta kaga annabi ya ce ya san su kaga sabansa ne kenan to ga kuma ruwaya ma wadda ta fito karara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni faradukum alal haut to suwa zai jira kenan inda kowa ya rida suwa zai jira su dai sahabban ne an ce da sun yi ridawa zai jira to ya ce zai jira su alal haut ya ce man shariba ainihin wato lam yazma ko sai a ƙarshe sai ke cewa layari danna alayya a ƙawamun a arifuhum na gane su na san su wa ya arifuna ni thumma yuhalu baini wa bainahum fa aqulu me ashabi kaga ya amfani da kalmar ashab sahabbaina ne fa yuqal amsar da ake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kallo su ya gane su sun gane shi kuma an yi wuta da su yana cewa sahabbansa ne sai a ce da shi innaka ai kai la ta dari ba ka da masaniya ba ka sani ba ma a hadasu me suka farar me suka kirkira ba a daka bayanka da haka da wannan sai suka kafa hujja cewa duk addinin nan da kake kallo sabai da sun lalata shi shi sa suka ce ƙur'anin nan namu har akwai cikin malamansu wanda ya ce ƙur'anin da ke hannunmu da ƙur'aninsu babu wani harafi guda ɗaya da ke cikin alƙur'aninsu wanda ke cikin ƙur'anin sun ce domin ainihin wancan ƙur'anin ya yi ukun ƙur'anin da ke hannunmu ya ce kuma duk kutu suka ce kuma duk kutun wila sahabbai duk su suka lalata ƙur'ani to kaga kenan suka ce lata dari ma adatu sai suka kafa hujja da wannan ai duk sun lalata komai sun canza an ce ma aliyu ne halifa duk suka zo suka yi karfa karfa suka yi magudi an fahimta suka nada abubakar suka sake sa sayyidina umar suka kuma yin kuton hila suka sa sayyidina usman fa aqulu suhukan suhukan liman gayyara ba'di wa qala an-nawawi imam an-nawawi ya faɗa fi sharhi ba'd riwayatil hadith a sharhin wasu daga cikin ruwayoyin wannan hadithin inda qaulihi sallallahu alaihi wasallam wajen faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam hal tadari ma ahdathu ba'dak da kake cewa al'umma ka ne sahabban ka ne mutanen ka ne ka san me suka kirkiro bayan ka al muradu bihi abinda ake nufi da hal tadari ma ahdathu ba'dak ala aqwal malamai sun yi maganganu akai me wannan hadithin yake nufi me wannan gabar take nufi na hal tadari ma ahdathu ba'dak suwa da suwa ake wannan maganar magana ta farko suka ce innal muradu bihi innal murada bihi abin nufi da wannan maganar hal tadari ma ahdathu kalmar ma ahdathu ba'da suwa ake nufi anan kauli na farko suka ce al munafiquna wal murtaduna munafikai da kuma waɗanda suka yi ridda an fahimta munafikai da waɗanda suka yi ridda su ake nufi a wannan ainihin wato hal tadari ma ahdathu ba'dak ana nufin munafukai domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafukai har ma ya yi faɗo wasu daga cikin su sahabbai suka ce a bamu dama mu kashe su mana huta sai annabi ya ce a ku za ku iya gane su ba a cikin mu suke ba amma wanda yake waje zai ce muhammad ya koma yana kashe sahabbansa amma dai ku kiliya hannun damawa ne yana cikin su ku gaggane su an fahimta da haka akwai su kuma duk nan suke zuwa cikin sabai a zauna a komai da su wal murtadduna sannan akwai waɗanda suka yi ridda bayan annabi ya bar duniya akwai waɗanda suka yi ridda irin su musailamatul kazzab ai ridda yi akwai mani uzzaka ko har yakin da sayyidina abubakar yayi na farko yakin waɗanda al murtaddun ne waɗanda suka yi ridda wasu an yi sa'a an dawo da su cikin addini wasu kuma a haka suka tafi fa yajuzu an yuhsharu bil gurrati wat ta'jil to idan munafukai ne tun anan to ya aka ce kuma za a tashe su ya zai iya halatta a tashe su kenan bilgurrat wata hajjir su ma da ainihin wannan hasken da kyalli din na wannan alwala din fayunadihim annabi sallallahu alaihi wasallama lissimati allati alaihim yace kware da gaske zai iya halatta a tashe su da wannan alamomin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai kiraye su saboda wannan alamomin da ya gani daga gare su shi yasa yaga an tafi da su zai ce a ina za ta fito ina za ta tafi da su tunda ya ce yana gane al'umma sane da me gurran muhajjalin min atharil wudu ko to tunda haka ne kuma su ma sun zo da wannan at-tahjil wal gurra din da haka annabi ya gansu ya ga kuma wannan hasken da kyallin tare da su na alamomin gaɓoɓinsu na alwala kuma ya ga an tafi da su to sai mala yake cewa lalle zai halatta a tashe su suma da wannan shi sa annabi ya gane su ma dan da ba wannan alamar kaga ba za ma a gane su ballantana har a ce an tafi da su Allah ya sa kun gane wannan fa yuqal laysa haula'i mimma wu'idta bihim kawai amsar da za a ba annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ba sa cikin waɗanda aka yi maka alkawarin su cewa za su zo su sha tafki inna ha'ula'i waɗannan da kaga an yi kawar da su baddalu ba'dak sun musanya addini bayan kai bayan bayan ka ay lam yamutu ala ma zahara min islamihim ba su mutu ba bisa ga abin da ya bayyana na musuluncin su tunda shi munafiki shine wanda zai zo muku da fuskar a zahiri musulmi ne a ɓoye kuma shi munafiki ne kafiri ne to a siffar da suka zo wa sahabbai da ita ma ba su mutu a kanta ba Allah ya sa an fahimci wannan fikihun an fahimta sai yake cewa wannan ma'ana kamar ta farko kenan cewa abinda ake nufi da waɗanda suka canza addini din nan su ne da kuma waɗanda suka yi ridda munafukai ne da kuma suwa masu ridda to duk tunda sun yi alwalar su ma an fahimta sun yi alwalar da haka za su zo da wannan alamomin na alwalar shi yasa har a gurin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana fahimta su a matsayin suna cikin al'umma su amma sai da aka tunkuɗe su gefe yace me yasa aka ce to su kuma kaji kaji kaji kaji kaji kaji don haka sai malamai suka ce waɗannan suna komawa ne zuwa ga waɗanda suka yarda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda ainihin wato suke dama musuluncin da suka yi a baki suka musulunta amma a zuciyarsu ba su musulunta ba wa minan nasi man yaqulu amanna wa minan nasi menene a wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un da masu fasuje ma'ana ta biyu cikin maganganun da malamai suka yi wajen fassara wannan gabar innal murada من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن عليهم سيمة الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته قل لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم فيقال ارتدوا بعدك ga kauli na biyu shi ma ku fahimta ya sake fito mana da wata wata gabar kuma sai ce abin da ake nufi a nan man kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna shi musulmi ne ko cikin munafukan ko kuma wanda musulmin ne ya karɓi musuluncin amma sun martadda sannan ya ridda ba'dahu bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to in ka ce haka to ya kuma annabi ya kira su fa yunadihim annabi sallallahu alaihi wasallam in lam yakun alaihim simatal wudu' annabi sallallahu alaihi wasallam zai kiraye su ko da yake babu alamomin alwala tare da su lima kana ya arifuhu sallallahu alaihi wasallam saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani fi hayati lokacin yana raye min islamim na musuluncin su ba wata alama ya gani ta alwala ba tunda ya ce na san su sun sani na gane su sun gane ni ko to wannan sai yake nuna wa'annan wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam kila kace to ya za a ce munafiki ko wanda ya ride je da kuma haske ranar tashin alkiyama sai aka ce to ba lalle ya zamanto suna da wannan alamomin alwalar ba to in ba su da alamomin alwalar ya annabi ya gane su eh yana cikin wa'anda ya san su kuma ya san sun karɓi musulunci lokacin yana rayu kuma har ya bar duniya ya san su suna musulmi bai san sun yarda ba an fahimta to shine a lokacin tunda ya gina hukunci ne akan ilimin sa na kafin ya bar duniya da haka shi a iya saninsa musulmai ne to kuma yanzu gashi sun taho ya gane su sun gane su kuma sun gane shi kuma an shiga tsakiya an raba shi da su an yi wuta da su to sai a ce masa irtaddu fa yuqal sai a ce da shi irtaddu ba'dak ay ridda suka yi bayan kaba duniya kun fahimci wannan shi kuma fiqhun na biyu kaga a can ya gane su ne saboda su ma sun yi alwalar sun zo da alamomin alwalar a wannan kaulin na biyu suka ce a'a ko da ma ba su da wata alamomin alwala ya san su ne ya ce a arifuhum wa ya'rifuna na san su sun sani gini yayi akan ilimin sa na lokacin kafin ya bar duniya ya san su musulmai ne kuma ya san har ya bar duniya suna kan musulunci to sai a ce masa ayya ai bayan ka tafi kenan su kuma sai suka bar addini kauli na uku innal murada bihi ashabal ma'asi wal kaba'ir alladhina matu ala tauhid wasu kuma suka ce a ai abinda ma ake nufi anan innal murada bihi abinda ake nufi da hal tadari ma ahadathu ba'dak ana nufin ashabul ma'asi ma'abuta saban Allah wal kaba'ir da kuma aikata manya manyan laifuka allazina matu ala tauhidi amma sun mutu akan tauhidi sai dai kuma sun aikata katobara iri iri amma fa sun mutu da imani wa ashabul bid'i da kuma ma'abota bid'a yan bid'a alladhina lam yakhruju bi bid'atihim anil islam waɗanda ba su fita daga musulunci ba saboda wannan bid'a ta su tunda bid'a iri iri ce ita ma mataki mataki ce akwai bid'a da ba ta fitar da mutum daga musulunci to ko dai ka ce abinda ake nufi da hal tadari ma ahadathu ba'dak ana nufin ma'abota saban Allah da kaba'ira waɗanda sun mutu akan musulunci da kuma waɗanda suke ma'abota bid'a waɗanda bid'a tasu bata fitar da su daga musulunci ba wa ala hadha akan wannan fassarar la yuqta'u bi ha'ula'i alladhina yuzaduna kaga kenan ba za a yanke hukunci ga waɗannan da ake korasu ba bin nari da cewa ƴan wuta ne yajuzu an yuzadu yana halatta a kore su a karan farko uqubatan lahum dan ai musu uquba ثم يرحمهم آه يرحمهم سبحانه وتعالى sannan daga baya ubangiji subhanahu wata'ala ya ji kansu ya musu rahama fa yudkhiluhumul janna ya shigar da su aljanna bi ghairi azabin ba tare da an musu azaba ba kun ji kauli na uku kauli na uku hal tadari ma hadathu ba'dak wayannan ka kyale su a koya musu hankali sun yi ka tobara iri iri bayan baka sai an dan tafi da su kaga hantar cikin su za ta kada ma'abota saban Allah ne sun mutu akan musulunci ma'abota saban Allah ne shi sa annabi ce na san su sun sani kaga musulmai ne an fahimta suna nan akan musulunci kuma akan musuluncin suka mutu sai dai sun aikata wasun su sun yi bid'a wasun su sun aikata saban Allah dan haka tafiya da su da aka yi baya nuna cewa wuta za a kai su kawai an dan kai su ne an kore su ne dan ukuba ko da mutum za a bashi ya zo tabbafa mutane waje sai mutum ya koma kuma sai kowa ya sha abin nan kuma ce zo dai ka sha mutumin kawai na ba ta an gane to saboda aka irin wannan aka yi musu daga baya kuma sai Allah ya tausaya musu zai ji kansu sai ya zo kuma daga baya ya shigar da su aljanna ba tare da an musu azaba ba iya ukubar da aka yi musu kawai dai sun yi ba daidai ba Allah ta'ala kuma ya hore su da iya wannan hora yawwa dan wato an yi haka dan su zamanto sun sun firgita sosai sadan daga baya sai a yi musu afuwa wa nuqila hadhihi al-aqwal an ruwaito waɗannan maganganun gaba daya au qariban minha ko wasu maganganu masu kusanci da waɗannan ko kuma wa naqala hadhihi al-aqwal au qariban minha al-qurtubi imam al-qurtubi wa ibn hajar da ibn hajar al-asqalani duk sun ruwaito wato irin waɗannan zantuttuka ko kuma makamantansu rahimahumullahu ta'ala Allah ta'ala ya musu rahama wala yamtani'u an yakuna ulaika almuzaduna 'ala alhawd hum min majmu'i tilka alasnafi almadhkura malam sai ce ba abinda zai hana waɗancan waɗanda aka ce ana korarsu su kasance ana korarsu daga tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abinda zai hana su kasance hum su ɗin min majmu'i tilkal asnafil madhkura duk suna cikin kwanzumin waɗannan dangogin da aka ambata ma'ana an kaso fassara hadisin kace duk wayannan akawal din guda uku su ne ina fata an gane shine ma'ana wala yamtani ko da yake babu wani kauli da zai hana kasantuwar waɗancan da ake korarta su su fada cikin wato dandazan waɗannan da aka dangogin da aka ambata fa innar riwayat domin ruwayoyin nan da aka karanta muhtamilatul likulli hadha duk suna iya kunsar waɗannan abubuwan ko dai ka ce munafukai ake nufi da masu ridda ko kuma ka ce a waɗanda ainihin wato za su zo da alamomin alwalar sun da sun yi alwalar a zahiri ko da yake ashe ba musulmai bane ba gane ba haka suka bar addini ko kuma a'a ana nufin waɗanda sun riga sun bar addini din sun yi ridda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata alama alwala da za su zo da ita amma dai annabi ya gane su saboda ya san su a rayuwarsa su musulmai ne bai san cewa daga baya sun yi riddan ba na uku kuma ana nufin ashabul ma'asi ma'abota sabo da kaba'ira da kuma wanda suke yi bid'a amma bid'a ta su mai dan sassauci ce bata fitar da su daga addinin musulunci ba to duk wannan fasara hadisan da za su iya dauka an fahimta sai ya ce fa fi ba'dha a wasu daga cikin ruwayoyin yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa aqulu sai nace ashabi sahabbaina au usayhabi bitasgir ko kuma da tasgir yace usayhabi a wacce ruwayar yace ashabi wayannan sahabbaina ne fa kuna tafiya da su ko kuma usayhabi yan sahabbaina ne ya kuke na dauka kai mun so wa fi ba'dha a wasu ruwayoyin kuma yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ukhadhu unasu min duni za a kama wasu mutane a raba ni da su fa aqulu sai nace ya rab ya ubangiji minni wa min ummati wa'annan mutanen suna yan nawa ne kuma suna cikin al'ummata wa fi ba'dha a wasu lafazan hadisin yaqulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa layaridanna alayya aqwamun wasu mutane za su dangaro wajena a arifuhum na san su wa ya'rifuna ni kuma sun sanni wa zahiru zalika zahirin waɗannan ruwayoyin na nuna annal muzadina laysu ta'ifatan wahida annal muzadina waɗannan da za a kore su laysu da'ifatan wahida ba tawaga ɗaya bace ba kungiya iri ɗaya ba ce ma'ana ba iya munafukai ba ne zalla ba iya waɗanda suka yi ridda ba ne kawai ba ashabul ma'asi wa ashabul bida'i ba ne kawai wa'annan ruwayoyin ka fahimce su haka suke nunawa wa hadha huwa alladhi taqtadhihi al-hikma wannan kuma shine abin da hikimar Allah take hukuntawa anan fa innal uqubati fi shar'i domin ukubobi a shari'a ta kunu suna kasancewa bi hasabi zunubi gwargwadon zunuban mutane fa yaji ta fil uqubatil wahida za a iya samu wato kullu man istawjabaha duk wanda ya cancanci wannan ukuba din yana iya tattaruwa cikin ana iya tattara su cikin ukuba guda daya min ashabi zalika dham na irin ma'abuta irin wannan zunubin ana iya tattare su a yi musu ukuba da zunubi da ainihin wato hukunci iri daya wa idza kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam kad bayyana yayi bayani anna sababa zawdi anil hawd dalilin korar mutane daga tafkinsa huwal irtidad shine ridda tunda akwai lafuzan da suka zo da cewa ridda kama fi kaulihi kamar yadda ya zo cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innahu murtaddu ala adbarihim in yace mutane na ne sahabbai na ne ce ai sun yi ridda ala adbarihim sun koma akan digadigan su sun bar addini awul ihda ko kuma a wata ruwaya awul ihda su fi din ko kuma sun kirkiri bid'a a cikin addini kama fi kaulihi kamar yadda ya zo cikin faɗin sa innaka la tadari ma ahadathu ba'dak ai kai baka san abin da suka kirkira na bid'a ba bayan baka nan fa muqtaba zalika kaga abin da ke hukunta haka huwa shine an yuzada anil haud wato ana korar daga wannan tabcin ne kullu murtaddin dukkan wanda ya ridda an addini ya bar addini sawa'un duk ɗaya ne kana mimman irtadda ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suka yi ridda bayan barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya min al-a'rab daga larabawan ƙauyuka au man kana ba'da ba'da zalik ko kuma wanda yayi ridda bayan haka tunda ai har yanzu ana riddar an fahimta ana wato abin wato abin da ake nufi anan wannan korar ta shafi duk wani wanda ya yarda ya bar addini sawa'un mimman mimman irtadda ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-arab duk ɗaya ne yana cikin waɗanda suka yi ridda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam aw man kana ba'da zalika ko kuma cikin waɗanda suka yi ridda ne bayan haka yusharikuhum fi hadha ahlul ihdathi wa humul mubtada'a mubtadi'a waɗanda za su yi tarayya da su fi hadha cikin wannan bayanin ahalul ihdab su ne ma'abota kirkira a cikin addini wa humul mubtadi'a su ne yan bid'a wa hadha ma dhahaba ilayhi ba'du ahli ilm wannan shine abinda wasu cikin malamai suka tafi akai wa kadhalika zalama al musrifuna fil jaw haka azzaliman da sun wuce iyaka wajen zalunci wa damsil haq da kuma shafe gaskiya wal mul'anuna da kuma irin waɗanda aka tsine musu albarka aka la'ance su bil kaba'ir saboda sun aikata manya-manyan laifuffuka wa kullu ha'ula'i duk waɗannan rukunin mutane yukhafu alaihim ana ji musu tsoro an ya kunu sa iya kasancewa min man'unu bi hadal khabar daga cikin waɗanda ake nufi da wannan hadisan wallahu alam kenan duk waɗannan nau'o'in da aka ambata ana ji musu tsoron za su iya shiga cikin karkashin faɗin waɗannan hadisan har wa yau wallahu ta'ala alam mala yace fazzaudu anil haud ku bi karatun nan dake dake karatu ne mai tsada mala yake so ya fito mana da shi fazzaudu anil haud korar da za a yi daga tafki innama huwa kawai wannan korar za a yi ta ne bi sababin riddati ta dalilin ridda barin addini awul ihdathu fi dini ko kuma kirkirar bid'a a cikin addini to sai malam ya dawo yace was sahabatu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ab'adin nasi an zalika ka koma ka karanta tarihin su suna daga mafiya nisantar mutane an zalika daga barin yin ridda da kuma barin yin bid'a a addini radiyallahu anhum ajma'in ka koma ka karanta tarihin su da kyau tarihin da bai gurbata ba in ka karanta tarihin sahabbai za ka ga wannan hadisin ba da su yake ba waɗannan hadisan kwata-kwata ba akan sahabban annabi wanda suka yi rayuwa ta addini suka mutu akan addini da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da su ake magana yace domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga mafiya nisantar mutane daga ridda suna daga mafiya nisantar mutane daga kirkira a cikin addini bal mala yace ba ma haka ba hum su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ada'ul murtaddina abokanan adawa ne na masu ridda makiyan masu ridda ne allazina qataluhum ka koma ka karanta tarihi su ne ma waɗanda suka yaƙi masu riddan wa harabuhum suka yi fada da su fi as'abi zurufi a cikin lokuta mafiya tsanani wa aharajiha ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci mafi tsanani wato fi as'abiz zurufi a cikin lokuta mafiya wahala wa ahrajiha ba'da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokuta mafiya tsanani bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka karanta tarihin sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana hawa khalifa me ya fara da suwa ya fara yaka al-murtaddin suwa ya fara ya yi riddan shi kuma ya yaƙi ɗan uwansa masu ridda farkon waɗanda ya fara yaƙa almurtaddun yake cewa faƙar ta sadda ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ne ha'ula ilmurtaddin haƙiƙa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta sadda sun yi fito na fito da ha'ula ilmurtaddin waɗancan masu riddan wa qataluhum sun yaƙe su qitalan aziman yaƙi mai girma wa najazuhum sun yaƙe su hatta azharahum Allahu alaihim har sai da Allah ya rinjayar da su a kansu fa'ada lid-din min ahli riddati man ada har ma wanda Allah ya kaddar zai dawo daga ma'abuta riddan nan suka dawo wa kutila minhum man kutila aka kuma kashe waɗanda aka kashe daga cikinsu akan riddar wa adalil islami izzahu wato ɗaukaka wato wa'ada lil islami izzahu wato ɗaukaka ta addinin musulunci ta dawo masa wa kuwatahu da ƙarfinsa wa haibatahu da kwarjininsa ala aidis sahaba radiyallahu anhum duk a hannun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa ya bangare annabi ya ba duniya a wasu sun ce sun hana zakawa za mu ba zakka wannan ya ce ya daina addini ma wayancan yan nahiya kaza sun ce to su ma gaskiya tunda haka ne ma wane ya zama annabi a cikin su kawai su ma sun yi tawari su waye suka tattaro kan al'umma suka sake dawo da mutane kan addini aka tsaida addini ya kuma mikewa sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ahlul bid'i hakan ka dawo bangaren yan bid'a kana sahabatu ridwanullahi alaihim sahabban manzon Allah yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su sun kasance a shaddun nasu inkaran alaihim su ne mafiya tsananin mutane wajen yin inkari ga 'yan bida ka koma karanta tarihinsu dan fodiyo ya kawo wani asar na abdullahi dan umar suna tafiya da wani almajirinsa ya ji an yi kiran sallah wani masallaci na manta irin kalar bida yana shiga masallacin kawai ya ga wani ya ga an yi wata bida a masallacin kawai ya sa takalmin sai ya ce taso mu tafi ce a karwa kallon ba sallah zamu bai ce ba zan yi sallah a masallacin da ake bida ba ka koma ka ga yadda sahabban annabi suke kyamar bid'a ka koma ka karanta tarihin yadda sayyidina abubakar da sauran sahabbai suka mara masa baya aka fafata da masu ridda to ya zaka jingina wannan hadisin na ridda zuwa gare su indai ba dama ko wani abu a zuciyarka ba tarihin su ya nuna sabanin abin da kake nufi ina fata an gane in ka ce su ake nufi da wannan hadisin to tarihi na zahiri ya nuna ba haka bane liza lihaza ma da yace dan wannan ne lam tashtaddil bid'i lam tashtaddil bid'a bid'o'i ko lam tashtaddil bid'u bid'o'i ba su samu ƙarfi ba wa taqwa ba su ƙarfafa ba illa ba a danki zai asrihim sai bayan ƙarewar zamanin su gaba daya bid'o'i ba su samu gindin zama ba sun samu ainihin wato sun kafu sai da sahabban annabi kaf suka kare sallallahu alaihi wasallam walamma zaharat ba'du bawadir albid'i yayin da wasu farko-farkon bid'o'i suka fara bayyana fi asrihim a zamanin su su sabai an karuha sun yi inkarin wannan bid'o'in wata barra'u min ha sun barranta daga wannan bidiyoyin wa min ahaliha kuma sun barrantar da kansu daga ma'abota wannan bidiyar wa hadhihi al-mawaqif azima waɗannan shine wannan shine wa hadhihi al-mawaqif azima lis sahaba wannan shine matsayi mai girma na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ahli al-bid'i min ahli riddati dangane da ma'abota ridda wa ahli bid'i da kuma ma'abota bid'a wannan ita ce shine stand na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin su kenan ba su daga kafa ba ba su sakaci ba ba su kasala ba game da murtaddin sun fafata game da masu ridda ba su yi lagwalago ko sako-sako ba game da ma'abuta bid'a wannan shine mawqifin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min akbar shawahid adh-dhahira ala sidqi tadayyun wa tadayyunihim wa quwwati imanihim wa husni bala'ihim fid din mala yace yana daga cikin mafiya girman ash-shawahidu zahira abubuwan da za a iya shaidawa na zahiri ala sidqi tadayyunihim akan gaskiyar addinin su wa quwwati imanihim da karfin imanin su wa husni bala'ihim da kuma kyakkyawar jarabawar da Allah ya yi musu fid din a cikin addini wa jihadihim ko wa jihaduhum a'da'ahu da kuma jihadi da yakar makiya Allah da suka yi ba da mautin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙe haƙe nawa suka yi suwa suka yaƙa hatta aqama Allahu bihim sunnah har Allah ta'ala yayi amfani da su ya tsaye da sunna wa qama al bid'a ya kuma dakushe ya dankwafe ainihin wato bid'o'i al'amurin lazi ya zaharu bihi kadhibu marramahum birridda al'amarin zai sake bayyana maka ƙaryar waɗanda ke jifan sahabbai birriddati da ridda wal ihdasu fid wal ihdasu fid da kuma bid'a a addini wannan zai ka in ka karanta ta shi sa na faɗa da farko karanta tarihin sahabbai zai ƙaryata masu cewa waɗannan hadisan da sahabbai ake wazzaudu an haudin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kora da aka ce za a yi daga tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam bal yace bari ma hum su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam aulan nasi su suka fi mutane cancanta bi haudi nabiyihim su sha ruwan tafkin annabinsu me yasa li husni suhbatihim lahu fi hayatihi saboda kyakkyawar zamantakewa da suka yi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa su ne mamu yana liman su ne sirkansa ya auri 'ya'yansu suka auri 'ya'yansa su ne abokanansa su ne dakarun da suka mara masa baya ya yaƙi ya yi jihadi har addini ya kafu su ne abokanan tafiye-tafiyensa su ne abokan zaman gidansa su ne abokanan shawararsa to in ba su sha tafkinsa ba waye zai sha ina fata an gane duk komai su ne duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi akai shi yasa malam yace saboda kyaukyawar abota da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye wa qiyamihim bi amri dini ba'da wafati da kuma tsayuwar su tsayuwar daka akan al'amarin wannan addinin bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wala yushkilu على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي ناس من أصحاب من أصحاب الحوض حتى إذا أردتهم اختلجوا دوني فهؤلاء هم من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على دينه ثم ارتدوا بعد ذلك كما ارتد كثير من قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك ولا يشكل بذي كاو وانا إشكالي بقى wannan ruwayar da zaka karanta ba za ta kawo maka wani rikici ba kuma again ala hada ba za ka samu wani rikici ba akan wannan maganar da muka karanta game da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la yaridanna alayya nasu wasu mutane za su gangaro waje na min ashabil haud o min ashabi daga sahabbaina al haud za su gangaro tafkina hatta idza arabtuhum har sai na gane su ikhtalaju duni sai a shiga tsakanina da su a sa hijabi tsakanina da su ya ce sahabbansa har sai ya gane su sai kuma a shiga tsakaninsa da su ya ce wannan kar ya kawo maka iskali ka ce to wannan kuma ya za da wannan lafazin ya ce sahabbansa kuma ya ce sun gane shi ya gane su sannan an shiga tsakaninsa da su sai ce fa ha'ula waɗannan su kuma hum su ne man matan nabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wa hum ala dinihi suna kan addininsa sun martaddu sannan sai suka yi ridda ba'da zalika bayan haka an samu an samu sahabbai da an samu wayanda suna cikin sahabbai annabi ya san suna tare da shi kuma suka yi ridda bayan sa kamar tadda kathirun min qaba'ilil arab kamar yanda da yawa daga cikin kabilun larabawa sun yarda ba da maucin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam fa haula'i fi ilmin nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabi wannan a ilimin asalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin sahabbansa domin ya san su lokacin suna tare li'annahu mata domin annabi ya bar duniya wa hum ala dinihi suna kan addinin sa sun martaddu ba'da wafati sannan suka yarda bayan wafatinsa ولذا يقال له dan haka shi sa aka ce da shi innaka la tadri ma ahdathu ba'dak lalle kam kai baka san abin da suka kirkira ba bayan kai bayan ka kai innahum murtaddu ala adbarihim alqahqara sun koma da baya da baya akan addinin su fa zahirun fa zahirun anna hadha fi haqqil murtaddina zahirin waɗannan hadisan yana nuna wannan hadisan suna magana ne akan haƙƙin waɗanda suka yi ridda ba da mautin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa aina ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina matu bi alladhina qamu bi amri ad-din ba'da nabihim khairu qiyamin to ina sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tsaya tsayuwa irin ta daka bi amri ad-din game da al'amarin wannan addinin ba'da nabihim bayan annabinsu ya wuce khairu qiyamin mafi alkhairin tsayuwa ina suke su kuma in ka ce duk waɗannan kana nufin wayancan sahabban guda uku da kamar wanda shi a suke casu ne ba su yarda ba kata a abin nan abin nan abin nan Salman al-Farisi Abu Zar al-Ghifari da Miqdad bin al-Aswad su su kadai ne suka rage a cikin addini domin kuma kuka sake cewa duk gaba ɗaya sahabbai sun yarda to kun sake yin tufka da warwara domin sayyidina Ali yana cikin dumni sahaba ko baya ciki da 'ya'yansa duk ba sa cikin sahabbai to in kuka ce a ban da shi ban da shi to wani nassi ne ya ware shi in kun ce ban da shi sai mu ce ban da su suma in kun ce da su sai mu ce to hadisin ma ya nuna da shi suma shi ma ba a ware shi ba sai dai in kun yarda duk riddar har da shi aka yi riddar kenan kaga ashe mu ku yadda ma da namu ra'ayin ya ma fi sassauci ahan ai mu dama ba wani nasu namu ne duka na fata an gane namu ne su suna da wani nasu ne su ma shi su ma aliyun da sauransu ai ba san su suke ba an bayyana to an ce mun lokaci yayi wasu nake gangaro yake cewa wa aina ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina qamu bi amri ad-din ba'da nabiyihim khayra qiyam ina sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tsaya akan wannan al'amarin addini bayan annabin su ya bar duniya mafi alkhairin tsayuwa fa qatalul murtaddin su kuma tarihi ya tabbatar baka isa ka goge shi ba sun yaki masu ridda wajahadul kuffara sun yaki kafirai wal munafiqina sun yaki munafikai su kuma ina suke waɗannan sahabban min ulaika min ula'ikal munqalibina ala adbarihim ina zaka hada su da waɗancan da almunqalibina na'am to mun tsallake wani abu to ina wa'ancan sahabbai wa fatahu bi zalikal amsar suka buɗe manyan birane wajen addini annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya musulunci iyakacin sa bai wuce da ziratul arab ba suwaye suka yada addini suka shiga da shi sako-sako lungu-lungu na duniya har nan afirka suwaye suka kawo shi sahabbai ne hatta amma dinullahi kafirun min amsar har addinin Allah ya game ainihin kafirun min amsar da yawa cikin manya-manyan birane min ula'ikal munqalibina ala adbarin ina za ka haɗa waɗancan sahabban da waɗannan da suka juya baya a kan digadigansu me ya haɗa su waɗancan da waɗannan aikinsu ya nuna daban-daban ne wayancan fa ridde suka yi aikace sun bar addini wanda ya ridde bar addini shine duk zai zo ya irin wannan aikin da sahabbai suka yi wa ha'ula'il murtadduna la yadkhuluna fi sahaba ana so a gaya ma a takaice wayancan masu riddan fa ba sa cikin sahabbai shi manzo Allah da yace ashabi sanin sa ne na duniya lokacin yana raye suna ciki to kuma bayan ya bar duniya sun riga sun balle shi yasa sai ake sanar da shi cewa bayan ka bar duniya sun balle to yanzu suna cikin sahabbai shi abin da yasa ya amfani da ashabi a sanin sa kenan amma waɗanda suka rayu da su suka san sun balle ya san san ba sa ciki da aka kaga mu yanzu a fahimta sun mu ba ma sahabbai bane waɗanda duk suka yi riddan nan ba sa cikin sahabbai domin ta'arifin ga malam zai kawo mana meye ta'arifin sahabi me ake nufi da sahabi la yadkhuluna fi sahaba ba na ma su shiga cikin sahabbai ba wala yashmaluhum mustalahi sahaba wato ta'arifin da aka yi wa sahabbai ma bai kunshe su ba sa ciki idza ma udilika idan aka yi idlaki aka saki ma'anar sahabbai to su ba ma sa ciki bata kunshe su ba ma'anar domin fa sahabiyu shi sahabi kama arrafa ulama ulmuhaqiquna kaman yanda malamai na gaskiya muhaqqiqai suka yi ta'arifin suka faɗi ma'anar sahabi sun ce shine mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam daya mu'minan bihi biyu wa mata alal islam uku duk wanda bai cika wannan sharadin ba ba sahabi bane da aka wayancan da aka ce an kore su daga cikin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbai bane domin sahabi shine wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda koda ya musulunta a zamanin annabi bai haɗu da annabi ba sunansa sahabi ba shi yasa suka ce akwai al-mukhdaram akwai al-mukhdaram an bayyanta sunan su ke shi sunan su kenan al-mukhdaram shi ba sahabi bane kuma shi ba tabi'i bane yayi zamani da annabi amma bai ga annabi kuma ya karba addini to wanda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba addini yana zaune aka kai masa can garin su yayi imani ya karba ya ci gaba da yi ba a'a ya ta ko ya zo ko ba a Madina yake ba ya zo har Madina ko ya zo har Makka ya ga annabi annabi ya ganshi ya karba addini kaga shar'i na farko kenan na biyu mu'minan bihi kuma ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya haɗu da shi don akwai wanda suka haɗu da shi ba su yi imani da shi ba su abu lahab duk ba su haɗu da shi ba su abu jahal duk ba su gan shi ba yan uwansa na jini nawa ne wanda sun haɗu da shi sun yi imani da shi sai ka su cikin sahabbai ba sa cikin tarifin sahabi gashi sun gan shi amma ba su yarda ba shi yasa sharaɗin bayan mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu kuma ya zama ya yi imani da shi ya yarda da shi na uku kuma a samo a tarihi bai yi ridda ba ya mutu akan addinin musulunci suka ce ko da ya yi ridda kafin ya mutu kuma ya dawo shi ma wannan hular za ta kuma dawowa na shi sahabi ne ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi kuma daga baya sai wata zamiya ta kwashe shi sai ya ridda kuma Allah ya taimake shi sai kuma ya dawo kan addini sai a ɗauko hularsa ta sahabi a mai mata amma wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci wannan shine sahabi waɗancan da aka ce sun yi radda sun mutu akan musulunci sahabbai ne ba sahabbai bane Allahumma rzuquna shurbatan hani'an mari'an min hawdihin min hawdin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka azurta mu da shan wannan tafki hani'an cikin jin daɗi mari'an cikin sauƙin haɗiya min haudin nabi sallallahu alaihi wasallam daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la nazma'u ba'daha abadan wanda muka sha ba za mu sake jin kishirwa ba har abada abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik